بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a biyu ga watan Jimadal Ula hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1447 a kalandar Nasara kuma kamar 24 ga watan goma 2025 a ranaku irin wannan na juma'a muna karatu a wannan littafi mai taken zahiratu zafil iman waɗansu alamu masu nuni ga raunin imani wallafar ɗaya daga cikin malamai na wannan zamani a shekul allama muhammadu saleh da munajjat hafizahullahu ta'ala daga cikin malaman ƙasar saudiya duk da nasabar shi ko asalin shi na komawa kasar yaman a yankin halab inda aka yi ruwan bama-bamai aka yi barna ga addini da tarihi ko gurabu na addini garin da lokacin masu rediyo za a ji suna kiran shi da aleppo wannan garin shi ne halab din to nan suka wargada ina da gidaje na littafai na addini da sauransu asar dai sosai asar na akafa islamiyya wannan littafin nashi ne kuma ya rubuta shi ne domin bibiya da nazartar ababe da ke sa imanin mu musulmi ya rauni tunda ba mu da jarin da ya kai imanin nan ba gatan da ya kai bawa ya haɗu da mahaliccin shi azza wa jal yana da kwakwaran imani kasuwar imani ita ce kasuwar da take ci gaba daya a ranar lahira shi wanda ya tsara lahira bai da imani to gara ma wanda ya tsara kasuwa bai da kayan sayarwa bai da kudin sayi shi kaga zai iya dawowa gida ko kawai dai tsaraba ce ba zai wu ba to amma shi wancan ba zai iya dawowa ba to da an riga an tafi shi kenan kama an tafi to wannan shine darasin mu na 19 nan na 20 ko eh darasi na darasi na 20 inda yake koro mana ilaju za'atul iman magungunan raunin imani lokacin da bawa ya dan tsinkayi ko ya fahimci a imanin shi yayi rauni to wai me zai nemo na mafita ko magani don warkar da wannan naƙasu ko wannan cuta ta raunin imani to za mu tashi darasi na ashirin daidai da ya ce adamu imlalin nan wannan taken da ya kulla yana da alaƙa da taken baya taken baya da muka karkare ya tattauna akan dagewa da yin ayyuka na ibada mutum ya dukufa kuma ya jajirce ga yin ayyuka na ibada bayan ya jajirce kuma ya rika gaggawa wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum ko sabiqu ila maghfiratin min rabbikum yayi rige rige yayi tsere yayi sauri sannan mutum ya samar da alistimrariyat shudewa shine a dage a no a nace ai kai haka yau goma a yi biyu ma a yi a ɗauke shi a wani al'amari sarmadi na dindindin kuma na koda yaushe to bayan ya faɗa wannan magana don kada a muna na mashi fahimta to shine sai kulla wannan ɗan ƙaramin taki ko ya kawo wannan matsala da cewa duk da na ce ayyukan ibadan nan a duk kofa kan jiki kan ƙarfi ko da yaushe ya yi to amma kuma a tabbatar da adamu imlalin nafs an kaurace wa rashin ko an bar rashin gajiyar da kai kalmar imlal ma'anarta ɗaya da almalal kalmar malal suna fassara ta da larabci da azzajar kalmar azzajaru kuma a gwari-gwari larabcin da kowa zai gane suna fassarawa da nafadu saba da abin da zai karan maka da haƙuri to ana ce mai malal ko imlal ko zajar a hausance a gwari-gwari malamu na fassara shi da takura kenan adamu imlalin nafsi kada a takura wa rai da aka ce kai ta ibada kar kuma ka takura wa rai an ce mu karanta alkurani to kada kuma ka ƙibanci an ce mai salloli na dare to kada ka fasa da cikin saboda sallolin dare an ce ka ciyar ko ka yi alkhairi da dukiyarka kuma kada ka miƙa duka la ta ja'al yadaka mabalulatan ila unuqika wala tabsutaha kullal basti an ce kai zumunci to kada kuma kai tafiya kuma ka bar wasu abubuwan su tozarta to shine sai yin kulla wannan karamin taken dan ya nuna maka da cewa da aka ce ka nace da aka ce ka doge da aka ce ka yawaita to kuma kada ka yi abin da zai takura ranka saboda ranka ma na da haƙƙi a jikinka kuma jikin naka gaba ɗaya shi ma yana da haƙƙi tarbiyya da karantarwar addini ba su ce mutum ya ta yi har ya haukace ba kada an ce kai ta ibada har ka haukace an fita musulunci kuma an tafi makwabta an je kwaraka a musulunci yayin kai kai kai gaje ka ce to tsaya ka huta sai ka tsaya ka huta jikinka nishadi shi ya dawo shi kenan sai kuma a ci gaba dai to wannan kuma ita ce sunna rayuwar ma malai ce laysa al maqsud min al mudawamati ala al ibadati aw al ijtihad ba wai ana nufin da cewa dawwama akan ayyukan ibada ko dagewa fiha a cikin su ana nufin ibqa'un nafsi bisa'iqa'un nafsi bisa'ama bisa'amaji wai a aukar dare a takura sai to an ce mu ta ibada an ce mu dage a farilla an ce mu yawaita nafila to kuma sai mutum ya takura wa rai cewa ni ba haka nake nufi ba wa ta'ridu halil malal da gittaran ga takura har ta yadda hakuri da juriyar za ta ƙare to me yake nufi da cewa a dage din wa inna bal maqsud abinda ake nufi adamu linki da'i an al ibadati kada a yanke daga su ibadun kada a yanke daga ibadun ma yudiku da iya abinda mutum zai iya ka duba hikima ta Allah hatta wajen jin tsoron Allah takawa kenan sai ce fattakullaha sai ce mastata'atu ji tsoron Allah mastata'atu ko dai da zaka iya kowa akwai kudarar shi kowa akwai istirahar shi abinda zaka iya ba dole bane ya iya abinda wani can zai iya ba dole bane mu mu iya kowa da istirahar shi bayan fa a wani wurin ya ce ittaqullaha haqq ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih amma kuma da ya zo nan a tagabu ne yake cewa ku ji tsoron Allah mastafa'atun wasma'u wa ati'u wa amsiku khairan li anfusikum duka wayin ayyukan na ibadan suna nan amma kai gurgurdan yadda zaka iya to yace shi haka yake nufi ma yutiku yana so ne yana nufin ne mutum yayi ibada kada ya yanke gurgurdan yadda zai iya wa yusajjidu wa yuqaribu kuma zai tsayu nan ce saddada saddidu abinda yake nufi istaqimu lokacin da yazo na ibada ya tsaya akan tafarki da karantarwar addini shi yasa Allah kai tsaye yace wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj babu wani abu na takura wannan addinin shi yasa kaje kaga yan buda ko kaga yan handu ko kaga yan shi'a ko kaga ma'abuta wasu aƙidu sai to zaka shiga wata ibada ce zaka shiga nan daki amma zaka yi sati dai baka ci abinci ba sai dai kullum za a wurgo maka dai da biyo wata daya sai in kai haka ne zaka samu shiga wajen Allah ai in baka yi haka bane zaka shiga wajen Allah in ka bincika sai ka ga ba musulunci bane ba manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi yazo da irin wannan addinin ba to shine wa yusaddid ya mikar da ibadar shi wa yuqaribu kuma ya daidaitar da ibadar shi wayannan kalmomin guda biyu haka Allama Ibn al-Qayyim ya fassara su at-tasdidu yace al-istiqamatu to sannan al-muqarabatu fa shine al-qasdu alladhi la guluwa fi ka tsakaita ibadar ka daidaita ta ta yadda a wajen Allah ba zai zama kayi sakaci ba dan zaka iya fiye da haka a iya abin da zaka iya kenan sannan ta nan bangaren haƙƙin jikinka kuma baka takura jikin ba ta yadda shi kuma za ku yi hisabi to shi sai a ce to kayi abin da ake ce mashi al-muqaraba al-imam al-qayyim ya fassara wannan lokacin da yake bayani akan hadisin da malam zai kawo mana gashi na a gaba yace wa yusajjidu wa yuqaribu zai daidaitu kuma zai kusanto da ibadar shi ta zama babu guluwi babu ifrati babu tafrid babu ifrati wayan shutu ko mutun ya rika yi da nishadi mutun ya rika yi da nishadi saboda idan kai kai kai ka gaji zaka ji nishadi ya tafi yake ta ibadar ba nishadi yace idza ra'a nafsuhu muqbila idan ya garan shi ya juyo ga ibadar wa yaqsidu inda al-futur kuma ya nufato ibadar lokacin da ya gaji misali lokacin da ya dauki wani lokaci kila ya yanke daga ibadar sai ya ji yana da sha'awar ya kwana sallah yau saboda jiya bai yi ba shekarun jiya bai yi ba satin da ya wuce bai yi ba kila ma har wata guda duk bai yi ba to kawai sai a to yau kan bari a tashi a yi sallah to kaga wannan akwai nishadi a tattare da shi kuma ran shi ya fuskanto kuma ya juyo wajen ibadar yace wa yadullu ala hadhihi tasawwarat majmu'atun min al ahadith abinda ke nuni ga waɗannan bayanai at-tasawwurat shine nan suranta mana al'amarin ibada madaidaiciya dinnan to abinda ke nuni ga dalilan yin haka majmu'atun min al ahadith gamayyar waɗansu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai fatin shi kira da abincin Allah su tabbata a gare shi inna dina yusuf lallai addinin nan sauki ne me yasa bai ce bai faɗa musulunci ba daga ta yi kalmar addinin tana tana da alif da lam musulunci ake nufi shi yasa da ce inna dina inda Allah islam duk duniya ba wani addini sai musulunci amma majazan majazan ana aran kalmar addini a kira wasu ko wani tsari da sunan shi akwai malamai masu zafi a aƙida da suka ce in ka ce addinin kirista ka kwana isa gifari goya allah na ta inda dinin da layin islam kai haka na ce musu kama muhammadu salih ibn al-usaimin da abdullahi ibn abdulaziz ibn baz su duka Allah ya masa rahama suke cewa wannan Allah an zafafa ibn al-usaymi da yake cewa an zafafa kuma ba a nazarta ma qur'ani ba ga qur'ani na cewa lakum dinukum waliyadi ai wancan ai ba addini bane amma tajawuzan ko tajawuzan sai aka kira shi da sunan addini irin shi ne a larabci matakan ce wannan salon mushakala masu balaga sun san shi da aka ba laifi za ka yi cewa addinin kirista addinin yahudanci addinin buda addinin yan kadiyaniya da sauransu amma da za ka nemi wata kalmar ka cire addinin don ka bar wa musulunci duniya ta san ka a haka da yafi kawai za ka yi cewa kaga najeriya manyan addinan da ake da su ko kuri yin kace manyan addinai kuma ka shigo da wancan sai ka ce akwai musulunci akwai kiristanci shikenan akwai musulunci akwai addinin musulunci akwai kiristanci kuma lalura ta sa ka ce da addinin kiristancin ma dai ba za a ce mutum ya laifi ba to amma dai koma menene in ka kalla wancan tsarin shi addinin musulunci to shi ne yake da sauƙi sauƙin da ke cikin musulunci to ba za ka taɓa samun yadda za ka same shi ba shi yasa za ka ga wani wani wani shafin aduka wani shafi ne na ahlus sunna da suke tattauna ko kawo makaloli da har littafai ma na addini musamman a manhaji na sunna akwai ta makala da suka sanya a shafin waye maganganun kafirai game da musulunci wani kafiri yake cewa yan uwan shi kiristoci ya ce ku yi duk abin da za ku yi a musulunci amma kar ku ce musulunci ƙarya ne kar ku ce ƙarya ne domin kuka ce ƙarya ne iri na da muka yi bincike za mu gano ba ku da gaskiya kuma mai musulunta ba gaskiyar ce ne sai da aka faɗa to idan ka kalli yadda addinin musulunci ki za ga sauƙi yake da shi sauƙi yake da shi yanzu in ka kalla nan wajen dogon yanki ko su masu wata coci a wurin ina ga yan jehovah's ne ko za ga shugabannin cocin ko takalmi ba sa sawa ana zafin ranar bazaran nan haka za a su to wai nan nasu da sauki ba marasa imani ne wa'in nan in ka je wajen indiya kuma kana zama shugaban wani coci to gadanka gumbe wanda za a da kusa inci shida shida za a yi maka gado duk da tsinin na haka za a shimfiɗa maka su ba za ka ƙara cin abinci mai daɗi ba in tuwo ne wanda bai dahu ba shinkafa da bata dahu ba nama kwanan ne in ma ka matsa ka ci nama kenan amma su a kaida ko naman ba za ka ci ba wai so kake ka shiga mulkin sama muku na bai hau ba tun a duniya wallahi an fasa mu akasi muku nan ka shiga Mr. Big ka ci ne gadi kuma ka wuce ka wuce aljanna ba musulunci na ka samu haka su ko dai ai ta wahalarwa ai ta wahalarwa ko kiristanciya suke yi da ce karka ya aure tunda ka zama babba abin kunya ne a ganka kuma ka yi aure shikenan da ya saki mutane giya ruwa to addinin musulunci sauki ne in muka lura za mu ga salon zance yana da ban sha'awa inna dina yusrun bai ce inna lidini yusran ko la yusrun ba bai ce haka ba bai ce addinin musulunci yana da sauki ha shi musulunci shine saukin in ka ce me sauki ko daga ce musuluncin gaba daya in ka tambaya in wani ya ce maka to a musulunci me mai sauki ka ce a to ai tun da saukin shi ne musuluncin faɗa min mai wuya zai ce maka sallolin farilla sai kai tsakaninka ga Allah ina wuya a sallar farilla ina wuya a sallar farilla kafirai duk da iya iyayyarsu ga addini har yau ba su nemo wani side effect na sallah ba a ce in kana yawan sujada kwakwalwarka za ta dawo nan wajen basirarka za ta watse har yau ba wanda ya faɗa haka ko in kana tashi da asuba bacci ba zai rika isar ka ba so da za ka iya kamuwa da kansar kwakwalwa ko za ka iya kamuwa da cuta har yau ba wanda ya faɗa haka ko in kana yawan alwala za ka kamu da sanyin waye za ka duk ba wanda ya faɗa haka sai dai ma a zuwa ce ita sallah ma a cikin ta akwai fa'ida kaza ta lafiya akwai fa'ida kaza ta lafiya akwai fa'ida kaza ta lafiya babu wata ibada babu wani aiki mai wahala da haka shi musulunci shine saukin walai yushadda dina ahadun illa galabu babu wanda zai tsananta a wannan addinin face sai addinin yarin jaye shi shi yasa Allah da kanshi yace ni na umarce ku da bauta ma kuma na ce fattakullaha mastafa'atu amma idan ka zo ka dauki addini da zafi kowa bai iya ba kowa kuskure yake yi ibadar da ake kowa bai yin ta yadda ya kamata in ka zo shaƙa ruwa ka je china a yi maka wani bututu mai batir hudu ka cusa a hanci ka danna kowa ya shiga wurr wai shi ne kai saboda sai an hango ka aje mashin nan saboda ya sulun ba addini ba ne ko kuma ce zai cewa shi ba zai ci daɗi ba a inda Allah yi hibbu ayyara asara ni'imati ya abdi to ba wanda zai tsananta a wannan addinin illa galabo sai yarin jaye shi sahabbai sun so su kamanta haka wani ya ce ba zai aure ba wani ya ce ba zai ci daɗi ba wani ya ce kaza annabi ce ni nan da ko ga ina yin aure ina cin daɗi har turare ina tsawa da sauransu da ku aje waccan magana sai annabi ya ce fasaddidu wa qaribu ku miƙe sak akan tafarkin addini wa qaribu kada ku zaki mana ku tsaya a inda aka ce a aikace sannan ku doge a hanyar da aka ce a manhajance wannan hadisin yana na cikin sahih al-bukhari wa fi riwayatin a wata riwaya annabi yace wal qasda la qasda taglibu tabla wal qasda la qasda tablu annabi yace kadan kadan dai sai ku kai ga manufa ku tsakaita ku tsakaita koma gida wajen karfe takwas ne tara ne zaka yi sai ka kwanta duk cikin addini ne sai can wajen karfe biyu sai ka tashi kai alwala kai sallolin ka na minti talatin sai ka sake koma ka kwanta da asuba ka tashi albidir ya hudu kafin albidir ya hudu ko kai raka ta fajari ayi sallar asubahi da kai shikenan ka ci dara amma ka ce a ai ba bacci ai babaci alƙasda alƙasda kaɗan-kaɗan a tsakaita a tsakaita a tsakaita tablu za ku kai ga manufa manufar ita ce a haɗu da Allah lafiya ko a shiga aljanna kuma wani hadisi shi ma na da cikin sahih bukhari wa qala al-bukhari rahimahullahu ta'ala al-imam al-bukhari Allah shi yarda da shi ya ce babun ga wani babi ko babu ma yukrahu min at-tashdid bil ibadati babi da zai magana akan kyamatar tsanantawa a ibada shi kaza Imam Bukhari fiqhun shi nan a babuka fiqhul Bukhari fi abwabi to ya kulla babi musamman yace babi da zai magana akan kyamar tsanantawa a ibada an samu wani yare na yadda mutane ke wanke fuska ya ga mutane suka ɗibo ruwa kai sai su sai su goge in ruwa zai gangaro idan ka sai kamar ka rufe idan ka ka shashare sannan ka buɗe ce ina a bai ba in ya zo alwala sai ya tala idan ya wawwatsa ruwa kullum sai ya wanke ƙwayar ya makance ga kai ba saka to a musulunci da in ka ji rauni ko ka rasa ruwa ko wata ruwa ce yi ce mama shikenan yi ce mama kuma in kai ce mama ibadar ka kuma ta yi so da yadda ka san alwallar ibada ce to yadda taimamar ma taimamar ma ibada ce duka daga wurin Allah da manzon suka fito to shine yake tawa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu kan dakala annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi ya shigo ya shigo cikin dakin iyalan shi ko ya shigo gidan shi ko wani sasa daga cikin sasan matan shi me ya gani fa'iza hablum mamdudun sai ga wata igiya an ɗauro ta daga sama an sako ta daga sama wannan iza ne suke ce mata iza alfujaiya iza ta kwatsam kwatsam sai ga wata igiya mamdudu an sako ta daga sama bainas sariyataini a tsakanin ginshikai guda biyu an daure ana an daure ana an dauro wata tawo kasa za a yi wai ibada ne da ita fa qala annabi ce ma hadal hablu wannan igiyar ta mece ce qalu hada hablun li zainaba wannan igiya ce ta zainab me take yi da shi suka ce mashi ai fa iza fatarat idan tana ibada da daddare sai ta gaji ta shiga takura to ta'allakat sai ta ratayu da igiyar in tana zaune haka tana ta zikiri tana ta karatun alkur'ani tana ta tasbihi da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai gengedi ya fara daukar ta sai ta jawo igiyar sai ta daura a gashin kanta ta tafi gengedi haka sai ka ji an wasai an jaga shi kai annabi ce wa wannan an tsananta da yawa ba wannan fa nafila ba take yi nafila to shine sai annabi ya bada kaida gaba daya ta gaba daya kala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi yace la ba haka bane mana wannan abin da ta yi bai yi ba ba kuma haka ake yi ba hulluhu ku warware shi ku kama ku warware igiyan nan li yusalli ahadukum nishaqahu kowane ɗayan ku yayi ibada iya nishadi fa idza fatara idan ya gaji fa li yaqut ya zauna ko ya kwanta sai bacci a wannan hadisi ya dace da wancan babi da al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya kulla yace wannan hadisi yana da cikin sahih al-Bukhari walamma alima an-nabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya san anna abdullahi ibn amr ibn al-as abdullahi dan amr dan as Allah ya yarda da su yaqumu al-layla kullahu yana tsayuwar dare dukkan shi shi tun daga farkon dare har ƙarshen dare kiyamun laile yake kuma kullum me kake so to la aljanna yake so kuma wa a haka kuma fa da rana yana ibada da yake gashi ne zai faɗa mana kuma jihadi zai taso kuma ya tafi to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan labari wa yasumu an-nahara mutatabi'a kuma yana azumin yini bi da bi yayi yau gobe jibi da hawa an zalika sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana shi irin wannan aiki yace amru dan as karka kara karka kara ka daina wa bayyana sababa bi qawli kuma ya bayyana mashi sababin da yasa ya hana shi sai yace fa innaka idza fa'alta domin kai idan ka aikata haka hajjamta ainaka ko hajjamat ainuka in ka aikata haka idanuwanka za su yi rauni kenan in ka ce ba za ka yi bacci ba kai wata guda ba ka yi bacci ba za a wahala saboda shi baccin min haƙƙil jasad ko min haƙƙil badan to shi kenan idan kai irin wannan ibada hajjamat ainuka idanuwanka za su yi rauni kalmar hajjamat tana daukar wannan ma'anar ko kuma hajjamat ainuka idanka zai fada shine sai idanka zai irin ko yanzu kuma mutum ya dauki wani dogon lokaci bai bacci ba sai ga idanun sun kankance duk da nawa suna kumbura amma za ga ya kankance ne yani garat idanunka za su fada auda ofat ko kuma idanuwanka za su yi rauni ai idan ido ya fada alama ce ta yayi rauni su da aka kalmar suna fassara ta zai duka fasmaronin guda biyu ya ce li kasarata sahar saboda yawa rashin bacci yawa rashin bacci abin yayi yawa ya ce wa nafahat nafsuka kuma ranka zai kosa mana zaka gaji shine wancan malallin ko imlallin ko sa'ama to zaka kosa sai ka gaji ranka kuma sai tsani ibadar da da da magriba ta matso in ka fara tuna an jima akwai kiyamul layli sai ka fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nafila ba kaga ba nishadi to shine annabi yake ce mishi karka yi haka wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa iklahu min al'amali ma tutiquna ku dora wa kanku aikin da za ku iya nan iklahu mana ku tilasta ko ku kallafa ko ku dora wa kanku aikin da za ku iya wani mene za ka iya komai ka dangantar shi tashi a tsari ya zama na dai yau da kullum kana yawa فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا domin Allah madaukakin sarki baya kosawa da ba lada har sai kun kosa da ibada kullun in kai zai baka lada kullun in kai zai baka lada kama daga ran da ka kosa ka gaji ka daina to kuma shikenan sai daina baka lada to ka ka dibo da yawa kenan yace wa inna ahabbal a'mali ila Allah azza wa jalla ayyukan da Allah ya fi so ko mafi soyuwar ayyuka a wajen Allah addu'a muha wanda ake dawwama ga yin su wa in kalla komai kankanta su kamar nan ba da misali ka sa a tsari ko da raka'a biyu ce ka rika yi na tabbatar daga tashin ka bacci zuwa ka ɗibi ruwa ka yi alwalla ka yi nafila raka'a biyu za ka iya gama a minti goma sha biyar kuma rakawai biyu masu kyau daga nan faɗa wa Allah bukatunka kai wa Allah kukanka kai mashi damuwarka da taka da ta na kusa da kai da ta 'yan ƙasa ma wala har ta jama'ar duniya za ka iya gabatar mashi to a lokacin zai zama kana da fada a wurin da Allah ya tashi fadar aljanna da ya tanadar ma 'yan aljanna da ya tashi fadar siffar sai ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'u abin da yasa na basu waccan aljanna saboda baccin da suke da dare dan kadan ne wa bil ashari hum yastaghfiru da safe kuma ai ta istighfari istighfari malamai suka ce ko da gona ka tafi amma sai ka tafi gonar ala dau'i a kamil islam ka je gonar bisa tsarin addini to kai ma dai har yanzu kana cikin mustarfiuna ne to kaga idan kai wannan tsarin sai ka ce kullun ko akalla kwana hudu ko uku ko na makamanta ka a sati zaka tashi kai ibada to sai ka dauki shekaru a haka to Allah ya fi son wannan ibadar akan ka zo ka tashi wata rana tun goma sha ɗaya na dare har asuba amma idan ka sai watan jibi ka ƙara wannan gaskiya da yawa ka yi ƙoƙari tun sha ɗaya na dare har biyar na asuba awa shida kana ibada amma kuma matsalar ba aduwa mu hakai ba to sai zamana in za ka iya yi da yawa kuma ka dawwama kana yi alhamdulillah ana so amma idan ba za ka iya dawwama kana yin mai yawa ba to ɗauki ‘yar kaɗan ka dawwama kana yi ɗauki ‘yar kaɗan ka dawwama kana yi na sha ba da misali wani wani abokinmu da yake yawan karanta ƙur'ani ko ran talatin nan mun yi magana da wani shi ma yake cewa ai shi shi bai da wani sirri irin ƙur'ani ko ana ha maza ha mata zai karanta izu biyu izu biyu to amma fa zai shiga matsalar da kai za ka yi zaton daga ita an gama da shi can za ka hango shi a tsallaka in an ce sirri ya ce izu biyu izu biyu kuma kaga izu biyu in kana da saurin baki minti ashirin ba ka gama minti ashirin ko ko mu ce minti talatin kara yi gudu da yawa kada a yi fijo kuma ma wata ayar in kana karanta da kanka za ka ji bari ka maimaita ɗanɗano ne zaka ji wani zaki-zaki ne wani garɗi-garɗi ne wani kai sakon nan ma dai bari a ƙara jin shi dai to kullum sai ya izu biyu ka'idar shi kenan kawai kullum izu biyu muna da profesor da salat na ga da yawa an san shi da yawa an san shi ya zo lokacin da yarma rufa ya tara sunan husna hasna'u Allah ya jikanta da sauran mamatanmu ya zo ta'aziyya ina ga wanda suke wurin ajin sha karatu rana ina ga ba kowa ana ya zai yana yakar al'adu kwarai to shi ma an ka ce me sirrin nasarorin shi wala karatun qur'ani ne kai dai da kakan labrov kai ga ba zai je gun boka ba in ma je fada da fada za su kare ai wallahi to dai ga zaka raina mai wayo ne ai bai ma kama da masu zuwa ba to sirrin shi karatun kurani shi wajen izu goma yake yi da amma bai zuwa daura aure waya kana daura aure karfe bakwai sai ya gama tilawa ko ba zai goma shi ma ya'yan shi haka ke auren da su da asaba ma wani lokaci ana gama asaba yake akwai daura aure kuma kai ma har liman ba za a faɗa mai daura auren ba sai an gama asaba in kana sauri tafi mutum uku sun isa yau wa shahida ne wadda aka yake yi to shi ma dai mahallu shahid yadda ya rike ƙwar'ani tabbai da ya rike ƙwar'ani shi ne babban sirrin in ka karanta tarihin shi zaka sallama wa qur'ani ba wai ina nufin ba mu sallama bane amma zai zame mana wani misali da mu ma a yanzu mu iya rikewa lokacin da yana karatun shi anan kuma yana da mota wanda suka san shi yana gari gari yayi tukin mota bus yana lodi ya je makarfi sun du ina ne ya lodi shi motar shi ce doka ne ka mutumin doka ne nan doka nan jikin kudan kawai kwatsam lokaci guda ya ce kawai madina zai tafi ya sai da motar ya biya kudi malam ya tafi saudiya amma ba an samu matsaloli dan da ya je sai da ya fada komar gwamnati ba to a ɗauran matilawa yake da kansu suka zo suka ce ina yake so ya je ya ce shi kara shi admission yake so aka ce mashi aka kai shi jami'a ya je magana da academic office suka ce an gama admission ce ai ba zai koma Najeriya ba sai ya samu ya koma masallaci aka ci gaba da kwami a ƙarshe ya ga shugaban jami'ar aka ba shi admission nan kuma bayan an gama kuma admission ɗinsa daga fadar sarki ake sanyo hannu amma aka yi mashi na shi lokacin da ya dawo muna ina ga SS1 ko SS2 a kulliya mu ya fara karantarwa bayan ya dawo da an gama assembly zai shigo a jinmu so da ya ce yana jin daɗin shigowa a jinmu saboda shi yana so a rika tattaunawa shi abin da ya tsana duk kayan da ya raki to ka ce haka ne kai hankalin ka bai da hankali zai gwada ka to ajinmu kuma in ya zo in ya kace a kirabillah to yana san haka zai shigo tun takwas da rabi sai za a fita break principal ya leko ya karama kalla zai ce mashi a karama kalla ban gama ba haka sai an fita break to sai ya sallame mu goyi ma zai iya dawowa ba dai kulle yake zuwa ba ma akalla a sati su ɗaya so biyu mahalli shahi ƙur'ani da ya riƙe kullum ka karanta izu goma na taɓa ba da labarin wani ɗan uwa a nan muna tare da shi ana ramma ne mahaifin shi ya rasu yana wata diploma kudin makarantar da ƙyar ake biya ga ƙanni an ban mashi su kuma wasu na firamare wasu na sakandare ga abincin gida ga mahaifiyar shi na da rai kuma ba ta da lafiya wata rana da daddare haka ya kwanta bai da ko kwandala ko bai da aikin yi ko daidai irin na bella ya ce wagga gurbataccen gwamnati ta aiko wai ta ban mukami ni ni na riga na fara aikin Allah ko in ban nashi in yi na ta ne faɗa wata ban yi wala ana gama asuba to sai kai bare ya tafi gun Allah kawai ka je ka faɗa mishi damuwarka can ne za ka faɗa ba za a yi maka gori bai ya ce ana gama asuba ya fara ya buɗe ƙurani ya yi ta tilawa ya yi ta tilawa kowa ya fita ya bashi wajen bakwai Tunda ba da aka zo fita a ƙarshe aka fahimci wannan wannan jazaba ta kama shi na yin dariƙa ya yi wasuli ko ya narkewa cikin Allah kawai sai ja dan bude kofar masallaci shi da ga an aje wasu ambulan wata ambulan haka hawa ya ci gaba da karatun shi yadda ya kai gaba sai bai san kowa ya ba ma sai ya bude tun sama da shekara 20 ya ga dubu goma wanda dukkan gidan 500 za ta ciyar da su dukkan gidan za ta ci abinci a 500 hawa ya samu wani somani ya tsaya an gaba ina ga wannan farfeso isa mansur isa yalo shi ma ya bada labarin wani ya zo airport passport ya bacci duk takardun da ake nema na tafiya sun bacci ga jirgi kuma ana harama an bilayi ana duba boarding pass ana shiga mutumin nan ba boarding pass ba passport ba komi na takardu ga mutumin nan kawai malam sai ya koma gefe bayan ya zazzagaya bai gani ba kawai ya yi addu'a da ismin lalata zama malam ya hayyu ya kayyumu ya yi ta addu'a shi dai kawai yana ana taba shi ne kawai da ya danta kawai haka ya yi sai mutumin ya dora mai duka takardun shi sai ya dan tsaya gebe sai ga ya tashi da tabi ce malam to ba za ka ko godiya bai ce gode maka akan me na san Allah ya turo ka kawo mun to daga shi zan gode ma wanda ya aiko ka zan gode ma kai kuma sai ka je biya ka kenan to kaga qur'anin ya isa ka rike shi yanzu ka samu izu biyu kullum ka karanta kuma wallahi ba zai dauke ka lokaci ba kawai daga amma ko zuwa nan daga amma zuwa nan duk yadda za a yi kada ka kada ka za ka iya samun lokacin da insha Allah ba za a rika samun matsala ba yanzu misali daga gama asuba ana gama asuba mafi yawa zuwa da rabi da minti biyar gida ka koma gida saura kwata shida saura kwata shida saura kwata karfe shida shida da kwata minti talatin zuwa shida da kwata ka gama izu biyu in wata rana lalura ta bijiro kila za ka yi wani sammako ko wata lalura ta al'umma ko ta gari ko ta yan uwa za ka iya fita ba yadda ka iya kila kun gama asuba aka ce to an yi rasuwa ko wani ba lafiya ka tafi wani lalura ne mai bukatar kai dauki to kaga dai ka san da wannan aiki a kanka ko da bayan ka dawo ne bayan takwas tara sai ka zauna sai ka biya to kawai ka rike wannan ka koma ga Allah ka ga yadda za ka sami biyan bukatunka su da aka dai wannan laƙunguna ne sosai kamar kwanakin bayan mun ba da misalin labarin da ibnu katir ya bayar alaramma yana a caba sai wani barawo ya ɗauke shi ya ce da kai ni gari kaza sun kamo hanya ga ba hanyar da ake biyan sai a kai yanzu na taɓa baka san ana bi ta nan ba a ban sani bi ce tana bi sauri yanzu kafin ka je ka nan ka kewaya to har ka kai ni ka juyo ban san da ita ba ce a ta fi sauki ko suka yi ta tafiya ashe daji ne hanyar daji ce na cikin tafiya kawai ana zuwa wani wuri ya ce tsaya ya tsaya mutumin na waigawa ya hango kokunan kawunan mutane kawai sun mutu sun bushe ya ce kwan kudin da ke jikinka mutumin nan ya duka ya roƙe shi ce don girman allah ka ɗauki mashin ɗin ka banni da raina da dan abin da ke jikina ita to ai mace ya riga zama na ai tunda ka zo nan da mama ai yanzu kai baka da mashin ai sai zaman ce ka ban mashin ba ai mashin ya zama nawa yace kai ranka ma nike so yayyen yace wallahi sai ma na kashe ka kai ba su kokunan wasu ba shi da yace to ina roƙon ka ban kai man alfarma in yi sallah raka'a yace karka dade ban da lokaci ranar ne gaba ɗaya ƙuranin ya bace mai ya ce ya dai yi kabbara haka aya ɗaya ya tuno amma yi jibin mutarra iza da'a wa ya kishi su'a wa ya ja'alukun kulafa al'arda a ilahun ma'alla ita ya yi a kabbara ita ya yi a fatiha ita ce sura ita ce a ruku ita ce a sujada duk in har fatiha ta bace duk inda ya je ita yake yi ya ce ya wata sujada shi bai ji an ce taso ya ji shuru ya daɗe ya daɗe amma yi jibu na ta maimaituwa ya ji shuru sai ɗan leko haka sai ga wani shirgegen mutum sai ta masifa ta karu an gama da ƙarami ga babba shi ne sai ya je ƙarfin hali ya miƙe sai mutum ya ce mashi wa Allah ta shi ka tafi da mashin din da kudin da ya karba duk suna shi ne sai yake ce mashi ai ni mala'ika ne daga sama ta bakwai ban taba shigowa duniya ba ina sama ta bakwai Allah ya ce ga wani can za a cuce shi ya kira ni maza ka kai mashi dauki shi ne na zo na kashe wannan kai kuma koma amma yuji ba aya daya akwai lagunguna ba ba zai an maka hatima na musulman da ba wannan nasir kulle ne bukafin muka rike wannan zai iya taimaka mana kwarai sai mu samu aiki komai kankantar shi sai mu rike ko yanzu ka sami sallah da daddare raka'a biyu ko kuma ka sami wani maraya kwaya ɗaya cikin iyalanka ka shigo da shi yanzu kana da yaya biyar shida bakwai wallahi idan ka karo ɗaya ko kwandala ba ka bukatar gari a bangaren dai abinci kai haɗinkin sallah yadin da kake suyo masa tela zai iya fitar mashi tunda ai ba uba bane kila dan karami ne shekara 4 5 6 kudin makaranta karka da Allah ne rufa asiri to wannan marayan kai addu'a muhawa in kallan kenan kada ma iya daukar biyar fa ya tsaya a guda ɗaya karka da kai ka san me kake yi wata alaka ce tsakaninka da Allah wannan hadisi yace za ka same shi a cikin sahih bukhari ko fathul bari yace istidraku ma fata minha daga cikin abin da ake so mutum yayi a dangane da ibadu ka rike abin da ya kuce maka yanzu zaka ga mutum dan shekara 40 in yana fada maka tabbelan da ya lokaci yana dan shekara 20 zuwa 25 zuwa 30 kai kanka sai ka taya shi kuka to yanzu tunda ya san yi wannan kuskuren kuma yana nadama to kar ya zauna haka ya riski haka da wasu ayyukan ibadu yawaita ayyukan ibadu kar ya damu da surutan mutane ga an gama ban nawa yan kowa masallaci haka ake so shi yasa wasu malamai suke cewa wanda zai zo ya zaki wani waye wai tubabbe yace ba tubabbe ba tubabbin nan bane suka ce in ka karanta suratul baqara zaka da Allah ya tashi lissafin waɗanda ya fi so da tubabbe ya fara inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin mutatahhirun su ne wanda ba sa laifi su ne wanda aka haifa a musuluncin ko to su ne mutatsayirun amma ba su ya fara su ne da biyu shi tubabben nan Allah na matukar son shi dan jaruntar da yayi ba kadan bacci to da kai da baka tuba ba yanzu ni da kai mun ma san dadin giya ne to sai wani ya shekara 20 yana sha sai ya tuba wanda aka zo babin giya ya wuce da mu to da shi yanzu ya san haddadin ta amma kuma saboda tsoron Allah ya bari mu kuma nan kila ma tsoron ta muke ji kila ma shi yasa muka yi basha ko ko muna kusa da yan uwa ko ka sha a nuna ka ce gashi can to ana so ka rinci abin da ya kuce maka na ayyukan ibadu in ka yi sabo a baya ka mai gurbin sabon da ayyukan ibada in ka yi sakaci ga ayyukan ibada a baya to ka rama su in wanda ake ramawa ne ko ka cike gurbin su da yawaita nafila fa an umar ibn al-khattab fa an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala an karbo daga Umar dan Khattabi Allah ya yarda da shi annan nabi sallallahu alaihi wasallama kal lalle annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata a gare shi ya ce man nama an hizbihi min al-layl wanda yayi bacci ko ya makara daga ibadar shi ta dare da ya saba yi al-hizbu anan shine wuridi ko ibadar da ka saba kullun dare kana tashi kai raka'a biyu ranan sai ka makara kullun dare kana ta shekarar ta izu daya izu biyu gurgudan abin da ya sawwaka rannan sai ka makara aw shay'in minhu ko wani abu na ibadar shi da ya saba ya saba raka'a hudu rannan da daddare da ya tashi sai ya raka'a biyu kaga akwai raka'a biyu kenan ko da bai yi ba to fakara ahu fi ma baina salati al-fajr wa salati az-zuhri sai ya karanta shi a tsakanin sallar asuba da sallar azhur daga gama asuba zuwa azhur sai dan samu lokaci kira karfe 8 9 10 11 haka sai zauna sai karanta izu biyuntar da bai ba ko te balau annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a rubuta mashi ka annama qara'ahu min al-layl kamar ya karanta shi ne da daddare ladar ta karatun dare za a bashi saboda uzurin shi Allah ya karba kenan ya zama na hannun daman Allah wannan hadisi yake cewa rawahu an-nasa'i wa ghayruhu wal mujtaba sahihul jami' la kamil cikin sahihul jami' na mala albani wa na aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga sayyida aisha Allah sharda da ita ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza salla salatan dawama alaiha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan har zai yi wata sallah ta nafila to yakan dawama akan ta ne shi yasa ce baya sakaci game da sallar duha baya sakaci game da raka'atul fajr to haka yake yi yace wa kana idza fatahu alqiyamu min al-layl idan tsayuwar dare ta kucce mashi a cikin dare galabat wa aynahu min nawmin idanuwan shi suka rinjaye shi ko dai da bacci aw waj'in ko ciwo salla sai yayi sallah sintai asharata raka'atan minan nahari raka'a goma sha biyu da rana sai samu lokaci sai ya nafiloli raka'a goma sha biyu shi kenan wannan raka'a sha biyu da ya yi tana madadin kiyamun lailin da ya yi kasan kuma kiyamun lailin ta fi lada inna na shi atan laili iya a shaddu wata abu wa aka wa mukila to duk da da rana yi ya ba shi ladar ya yi ta da daddare saboda uzurin shi karɓaɓɓe ne allah ya yarda da uzurin wannan hadisi rawa mat walamma ra'athu ummu salama lokacin da ummu salama radiyallahu anha ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yusalli rak'atayn ba'da al-'asr yana sallatar rakawoyi guda biyu bayan la'asar tace ah ni ban saba ganin yana wa'annan rakawoyin ba fa wa sa'alatu kuma ta tambaye shi ajabaha alaihi salatu wassalam sai manzon Allah tsara min sallar tabbata gare shi ya bata amsa bi kaulihi da fadin shi ya ce yabnata abi umayya ya ke diyar abu umayya sa'alti anir raka'ataini ba'da al'asri kina tambaya game da raka'o'i guda biyu da kika ga nayi bayan la'asar to wa innahu atani nasun min abdul qais baqi nay ko tawagara tawagar baqi nay daga kabilar abdul qais fashagaluni anir raka'atayn allatayn ba'da az-zuhri sai suka shagalatar da ni daga raka'o'i biyun nan na nafila da na saba yi bayan azhur fahuma hatani to su wayannan biyun bayan la'asar din sune madadin wancan biyun bayan azhur din kuma raka'o'i guda biyu na bayan sallar azhur suna ɗaya daga cikin rawatib nafiloli masu ƙima har ma malamai suke tattara hadisi suka tattara hadisi annabi sallama da suka yi magana akan falalan nafilolin suke cewa duk mutumin da zai lazumci yin raka'a goma sha biyu kullum to lalle Allah zai gina maka gida a aljanna tabbas ne wani haka annabi ya faɗa bayan farilla raka'a sha bakwai muke yi ko to sai kuma nafila akalla karka gaza raka'a sha biyu to shine annabi ya faɗa mana wuraren na daya raka'a hudu kafin azhur kai raka'a hudu kafin azhur kaga an samu raka'a hudu sai kai raka'a biyu bayan azhur an samu shi da ko sai kai raka'a biyu bayan magriba sai kuma ka ƙara raka'a biyu bayan isha banda shafa'i da wutare raka'a biyu bayan isha da ta bayan magriba uwa uba ita za ka yi a gida amma su a yi a gida amma kuma ba za ka koma gida ba kamar yadda muke nan sai ka yi su a nan to na ƙarshe shi ne sai kuma ka yi raka'a biyu bayan hudowar alfijir kafin a yi sallar asuba daga talfajir kenan to yadda ka lissumci wa'annan rakawai sha biyun a rayuwarka banallahu laka baitan fil janna Allah zai gina maka gida a aljanna kuma shine suke kafa hujja ma suke karfafar wannan da abin da ya faru tsakanin kadimin rasul sallallahu alaihi wasallama rabi'atu ibnu ka'ab al-aslami ɗaya daga cikin wasu sahabbai jajirtattu masu annabi hidima sallallahu alaihi wasallam yana kwana tare da annabi saboda yawa annabi hidima ya jinkirta yin aure da wuri saboda kawai yana tunanin to yanzu idan yayi aure za a samu matsala ba shi kuma bai rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai da ya samu gida a kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya aure ya da matar duk da haka bai bar annabi sallallahu alaihi wasallam ba to shine yana kyautatawa annabi wajen hidima wata rana an tashi haka da asuba ya yi wa annabi ya ɗibo mashi ruwa ya yi duk abin da ya kamata tsarki alwala da annabi ya gama sallah ya kira shi zo rabi'a ya ce tambayi duk abin da kake so in baka shi ne ce as'aluka murafaka ta kafin janna ni abinda nake so shine in zama gani ga ka aljanna inda bai ce mishi awa gairu zalika baka canza wani ba baka ce wani abun ba yace huwa daka ni shi nake so sai ya ce mashi fa inni ala nafsika bi kasrati sujudi in kana son haka ka yawaita sallolin nafila shine malamai suka ce yawaitawar shine wan karka gaza raka'a 12 can in kuma kana so ka more to kullum kai raka'a ashirin da biyu uku na nafila ga sha biyun nan sai ka karo raka'a sha ɗaya kaga yadda in ka zo bayan azuhur madadin kai raka'a biyu sai kai raka abu ka ka samu ƙari idan ka zo kafin la'asar sai kai raka a biyu daga gama la'asar ma za ka iya raka a biyu tunda rana ba ta ja ba kafin magriba za ka iya raka a biyu annabi ya ce sallu qablal maghribi sallu qablal maghribi sallu qablal maghribi yace liman sha'a jama'a ku rika sallah kafin magriba amma ga wanda ya ga dama nafila ce ba ta abin nan ta dole ba in ka so za ka yi don ka har hada sai ka yi nafila a raka ashirin da uku farilla raka sha bakwai raka arba'in kenan kullum to za a rubuta ka cikin mazakiri na kuwa amma da in bai samu ba akalla raka a sha biyun nan karka gaza to kaga nan ma wata dama ce sosai yace mata to kin ji dalilin waɗancan rakawoyin رواه البخاري وكان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كسنجي idan bai yi nafilan nan raka'a hudu ba kafin azhur sallahunna ba'daha ba'dahu yakan sallaci waɗannan raka'o'i bayan azhur din sai ya biya su rawahu tirmidhi wa sahihu sunan tirmidhi wa kana idza fatahu al-arba'u qabla az-zuhri sallaha ba'da az-zuhr idan na kawai hudun bayan hudun kafin azuhur suka kucce mashi sai ya sallace su bayan azuhur wannan hadisi kuma na cikin sahihul jami'i fa hadhihi alahadith wadannan hadisai tadullu ala qada'i sunani ar-rawatib suna nuni ga cewa ana rama sallolin nafila masu karfi irin wayannan nafilolin musamman wancan sha biyun da muka yi lissafi su duka zaka iya ramawa su duka saboda ratiba ne nafila ce ratiba wa kad zakara ibn al-qayyim al-allama ibn qayyim al-jawziyya Allah ya mishi rahama ya ambata fi saumihi sallallahu alaihi wa sallama game da azumin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na sha'ban me yace aksara min gairi yadda annabi ke yawaita azumi a sha'ban fiye da wani shi kaga kuma wannan shine abin da ke faruwa an kabi hadisi to shine ibnu kari ke ta wai me sirrin yawaitar azumin annabi a sha'ban wai shin shi sha'ban din ne ke da wata darajar da sauran ba su da shi yake yawaita ko ko me sirrin an kawo wannan din cewa a watan sha'ban din ne to sai kawo ta magana ce ba shi bane ba shi bane ga dalili yace annahu kana yasumu salata salatata ayyamin min kulli shahrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumtar kwanaki uku a kowane wata farubba ma shugila an siyami ashkura wani lokaci za a iya shagaltar da shi daga yin azumi uku uku har na wasu watanni to fa jama'a zalika fi sha'ban shine yanzu sai ce to ai daga bara zuwa bana akwai watanni guda biyar da ban yi azumi uku uku a cikin su ba wannan ta zo ina fagen yaki wannan kuma ina ma fagen yaki wannan kuma kaza wannan kaza in sai ce to azumi uku uku so biyar azumi sha biyar ko baya so a fara ramadan bai yi ba sai fara biyan shi sai zara ga lokaci sai azumi har tsakiyar sha'aban ko har bayan tsakiya to wannan shine sirrin ɗaya daga cikin ma'anoni uku da ibnu qayyim ya ambata kenan yace li yudrikahu qabla siyamil fardi domin ya riski abin da ya saba yi din can na nafila kafin ya fara azumin farilla abu ma yanzu ai muna da wannan damar zamu iya tunatawa daga azumin bara zuwa jimadul ulan nan wanda wata ne baka yi azumi ukun nafila ba ka tilastawa kanka shi ka ce wane idan ramadan ya zo baka ji na yi azumomin nan baka ɗauki waya ta na baka ina ga in ka gwama da waya kai kai wifi ko yanzu ila za ka bi ba dole bane gaskiya amma kuma dai ibada ce da za ta kusantar da bawa ga Allah shi ai ramadan tahdibu sunan tahdib tahdibu sunan abi daud wa kana sallallahu alaihi wa sallama ya takifu ya takifu al-ashar al-awakhir min ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana azumtar goman karshe a kowane ramadan falamma fatahu li-ittikafu marratan li'arid safari wani lokaci da itikafin ya kucce mashi saboda lalura ta tafiya e ta kafa fil amil muqbili 20 yawma da shekara ta zagayo sai yayi azumin sai itikafin kwana 20 wannan haka ibnu hajar ya fada kuma akwai hadisin Aisha radiyallahu anha ita ma take cewa akwai kuma shekarar da ya fito ni itikafi a goma karshe ya ce ku je a yi man dan daki a cikin masallaci aka je aka yi mashi Aisha ta leko ta ce waye aka ce annabi ya ce a yi mashi ta ce ku yi ma Zainab ta leko ta ce ni ma ku yi ma saboda duk wanda ta leko ta ce a yi mata kawai sai annabi ya leko ya ga yan dakuna a ya ce wayannan fa aka ce ai sayyidat ne suka ce a yi musu sai tara su ya ce Allah ku kuka da ba suka ce wallahi dan Allah da yace to ni na fasa yi sai sai yi a wannan watan sai da aka shiga sha'aban sai kirga kwana goma a sha'aban sai zo masallaci yi itikafi sai zo masallaci yi itikafi to kaga yanzu wannan fuska da yake nan ya rama itikafin Ramadan a sha'aban ko kuma ya jinkirta rama itikafin bara da bana ta zo ya hada tun daga 20 ga wata tun daga sha ɗaya ga wata kenan ko ya shiga yi tikafi sai ranar sallah ya fita sallallahu alaihi wa sallam wannan magana za ka same ta cikin fatawul bari mujalladi na hudu shafi ɗari biyu da tamanin da biyar yana so da yanayin lokaci sai mu dakata nan sai mu tashi raja alkabuli ko ko yana haɗa ne a da bambanci wannan wani ɗan take ne ya kulla shi ma abinda yake ne zai labarai da cikin da ke cikin lashafi fasuwanakallahun wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله